الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkan mu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato usul a tafsir kenan wanda mun shigo cikin darasinmu na sha bakwai kenan da muke tattaunawa akan matsaloli da suke da alaka da usulun tafsir wanda mun zo matsala ta al-ikhtilaf ikhtilaful mufassirin da kuma asbabu to mun tabo matsaloli cikin littafai daban-daban musamman cikin littafin dirasatun fi usuli tafsir na ustadun dr muhammad kabir yunus na garin kano rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sannan muka shiga cikin littafin at-tahrir fi usuli tafsir na ustadun dr musa'id at-tayyar shi muka tafi matsayin sabani a cikin ilimin tafsiri to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata doktora da aka rubuta a ƙasar Saudiya ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa atharuhu na ustad doktor Sa'ud bin Abdullah Al-Funaisan ya tattaro matsaloli na ikhtilaful mufassirin za mu taɓa wasu ɓangarori daga cikinsu daga nan insha Allah ta'ala sai mu koma cikin at-tahrir fi usul tafsir don mu ga yadda ake ijma'i a cikin tafsiri sannan mu shiga suwa ga qawaidul jam'awit tarjih don yana da alaka kai tsaye da babin sabani in an kai sabani ko dai ayi aljam'u a hada maganganu ko kuma in ba su haduwa a rinjayar da sashi akan sashi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya to littafin wanda littafi za mu dan ɗebo waɗansu matsaloli da ke cikinsa kamar da muka faɗa shi na ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa atharuhu na farko yana daga cikin sabanin malaman tafsiri wato ya zamanto shine ko saɓani wanda yake da alaƙa da ƙira'o'i wannan malami ya fassara da wannan ƙira'a wannan ya fassara da ƙira'a mun ce ƙur'ani yana da riwayoyi guda goma da suka tabbata bayani ya gabata akan wannan kenan tana yiwa shi wancan mallamin waccan ƙira'a ce hankalta ma ya fassara da ita shi yasa ake son mai tafsiri ya san ƙira'o'in ƙur'ani musamman wanda suke da tasiri da ma'ana a lokacin da bai fassara don ya ga yadda za a yi a haɗa waɗannan ma'anoni na biyu wajen saɓanin malaman tafsiri shin ƙira'o'in alƙur'ani waɗanda sai na usman ya rubuta kuma alƙur'ani da ya rubuta shin ya ƙumshi haruffa guda bakwai ko kuma ya ƙumshi harafi guda ne wasu malamai sun tafi cewa harafi guda ne aka rubuta da shi kina ƙira'o'in goma duk cikin harafi guda suke wasu kuma malamai sun ce a'a su waɗannan haruffan guda bakwai su ne kira'o'in guda goma amma cewa harafi bakwai su a kira'a bakwai wannan kuskure na mun gane wannan ko sannan sharaɗin kira'a ta zama to mutawatira yana daga cikin abin da an ka kawo wanda shi ya kawo saɓani musamman tsakanin malikiya da sauran mazahib shin basmala aya ce cikin fatiha ko ba aya ba ce cikin fatiha to idan muka dubi dukkan masahif an rubuta basmala dole sai mun yi ittifakin cewa basmala cikin qur'ani take shi wannan abu ne wanda babu ne shakka akan shi amma shin kasancewar ta aya ce a cikin fatiha ko kuma ma a cikin sauran surori banda ma fatiha ko ko a'a dai a cikin surori duka ba aya ba ce amma dai cikin ƙur'ani take don kasance cikin ƙur'ani shi babu saɓani kasancewar ta ƙur'ani ce babu saɓani kan shi tun da rubuce shi cikin ƙur'ani amma kasancewar ta aya a cikin fatiha nan akwai saɓani kasancewarta kuma aya ce a duk cikin surori kuma don ma akwai sabani ban sani ko mun fahimta ba wanda banda kuma basmala guda ita kowa ya ittifaqin cikin aya ce cikin sura innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an gane ko to madalla to wannan cikin mabhas fasul al-awwal ya kawo al-qira'at ikhtilafuha wa maqayis qabuliha wanda shi ya kawo mas'alar basmala kawai da mas'alar musahif bai kawo mas'alar yadda ake al-jam'u bain al-qira'at ba kuma ya kawo zancen basmala bai kawo kasancewa ta cikin alkur'ani bai kawo sabari ba kan kasancewa ta a cikin sura kamar yadda muke gani fasali na biyu cikin asbab ikhtilafil mufassirin bayan sabanin su wanda sun kai a game da alqiraat sai almabahis al-lughawiyya kamar bincike na lugha an gane ko yana daga cikin abin da ke sawar a samu sabanin malaman tafsiri to na farko al'irab irabi yana daga cikin abin da zai sawar a samu saɓani an gane ko yawwa irabi yana daga cikin abin da zai sawar a samu saɓani in mun ka dibi ƙira'a wa musahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ko ba ka nan bane imamu nafi da ibnu amir da kisa'i da hafs sun karanta wa arjulakum ibn kathir da abu amr da hamza sun karanta da kasra kinan qira'a ce wadda kuma dukkan su qira'o'i ne mutawatire wannan sabani in muka duba yana da alaka da qira'at da ba mun gane yana da alaka da qira'at sannan kuma yana da alaka da li'irabi bai mu ce li'irabi yadda malamin malaman zuri suke cewa li'irabi yana da alaka da li'irabi kenan i'rabi an gane ko to yanzu ya za mu yi da wannan saɓanin kuma dukkan kira'o'in sun tabbata to kaga yana daga cikin abin da zai kawo saɓanin malaman tafsiri tunda kira'a mai kasra in muka duba wa arjulakum imamu nafi' da imamu ibnu amir da imamu kisa'i da imamu yaqub da imamu hafs su ne sun ka karanta wa arjulakum sauran kuma sun karanta wa arjulikum to wannan yasa sai waɗansu malamai suka ce shi wa arjulakum yana nuna wanke kafafo akai tunda ya ce faghsilu wujuhakum waɗansu suka ce to kira da tace wa arjulikum kina yana nuna ba a wankewa shafawa za a yi in mutum ya diba cikin ad-durrul masul zai ga maganganu na malamai kwarai da gaske amma malamai suka ce a'a wa arjulikum wasu ka ce atfun ne alal jiwari saboda yayi makwabtaka da ru'usikum shi yasa an kame kasra amma asalin shi fatha ne mun gane ko amma wadansu malamai sai suka ce a a jam'u za a yi shine wa arjulakum kafafuwa akwai halin da ake wanke su wa arjulikum kafafuwa akwai lokacin da ake shafa kansu lokacin da mutum ya sa wato abin nan lokacin da mutum aha lokacin da mutum yassa safa ko yassa takalmi huffi kenan duka ana shafa kansu shi kenan magana ta ƙari kaga sai an kai aljam waccan kira'a ta hankalta ma wani hali waccan kira'a ta hankalta ma wani hali kamar kira'a kuma wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama qira'ata jamhur wal arhami qira'ata hamza to kaga shin wattaqullaha in kace wal arhama ku ji tsoron Allah ku ji tsoron mahaifa wal arham zumunci kenan kada ku yanke shi ko kuma wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna da shi wal arhami kuma roƙon da kuke yi da zumunci to shi zumuncin kiyaye shi ibada ne shi yasa kenan roƙo da shi ma'ana roƙo ne da kiyaye wa shi ba wai shi din bakaran kansa tunda ba a yin tawassuli da abin da yake ba ibada ba wannan yana daga cikin asbabul ikhtilaf al-mufassiri cikin mabhas na lugha wagga zancen suratul nisa'i ni ne ni kawo shi ba cikin littafin ba ga malam ya kawo shi ba dan mu gane da kyau kawai ne ba cikin littafin bai gane shi bai ce to kuma an ce cikin shi ne za a bayani ina son mu gane wasu bayanai muna ƙara su ne saboda abu ya ƙara fitowa a fili ana istinbatin su saboda mai saurari ya fahimci haka yawwa abu na biyu wanda yake sa a samu saɓani tsakanin malaman tafsiri wanda yake da alaka da lugha al-ishtirak al-lafzi an gane ko ya an ce al-ishtirak kalima ce wadda tana iya daukar wato fiye da ma'ana daya huwa jam'u bainal ma'ani al-mukhtalifa mutadadda aula fi lafzatin wahida a hada ma'anoni masu yawa al-mukhtalifa daban-daban mutadadda wani lokacin sun ci karo da juna au la ko ko waɗanda ba su ci karo da juna ba fi lafzatin wahida a cikin kalma ɗaya na fata an fince ni to kaga yanzu in kalma ta zama to tana ɗaukan ma'ana biyu yana daga cikin abin da zai ja ma ɗalibin ilimi matsala kaji wane ya fassara ta da kaza wane ya fassara ta da kaza kai kuma tana yiwa guda ka sani to in ka ji sabani abin da ka sani sai ka kuskurantar da abin da baka sani ba baka san lafazin yana iya ɗaukar shi ba kaga dole ɗalibin ilimi ya hattara ishtiraki kuma akwai shi cikin sunaye kama annikah tutlaqu ala al-aqdi wani lokaci an kace annikahu ana nufin daura aure kawai kama inda Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna kaga wannan daura aure yake nufi don ya ce thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga ba ai dukuli ba kenan sannan wani lokaci ana nufin takin mace da shi ba wai auren ba fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra sai ta wato aure wani nan ba aure ake nufi ba don ba a nufin in mutum ya aure mace bayan saki uku ko bai take ta ba ta halatta ga wancan a'a sai an yi kwanciya aure an gane ku eh abinda aka ce ma armen kashin wuta mace ta mijinta sake ta uku ta yi wani aure gobe kaji an ce aure ya mutu ko bayan sati ɗaya ko abin da shi ne malamai suke cewa wani ma ɗaukar shi aka yi don saboda ya auri mace ya halatta ma wani to wani wanda ga jin tsoron Allah ya ce mai to wai mai tsoron Allah na fa sai ya ce to kwanciya guda ta za a yi sai ka sake ta wani kuma ya ce da ka aure ta ga kaske ka taba ta da sahi kawai ka sako ta shi bai bada sadakin ko mata za ta bada sadakin shi mijin tsohon mijin ko ko wancan to shi ne malaman abin da suke kiran shi at-taisul musta'ar bun tsoron aro Allah kai mana tsari eh akwai kuma ishtiraki na zuwa cikin fi'ili wallaili idan as'asa an kace tutlaqu ala al-iqbal wal idbar tafiya ko dawa ana kiran as'asa kuma ishtiraki yana zakkuwa cikin harafi kamar yanzu min zaka iska tana daukan ma'ana sun kai 15 tana iya daukan ma'ana ta ibtida'ul ghaya az-zamaniyya ko al-makaniyya lokacin da zamani zai fara la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام سننتنا إذا كوى للتبعيض لن تلانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سننتنا إذا كوى للسببية قول التعليل مما خطيئاتهم أغرقوا قول الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان كاغان دكان غما كا ake nufi ba sashin su ba to kaga ashe in ka ji malaman tafsiri sun yi sabani lokaci saboda ishtiraki ne an gane ko to misali da za mu bayar a gurguje misalul mushtarak al-mudad mushtarak mun ce yana iya zuwa ya ɗauki ma'ana kishiyoyin juna wani lokaci yana iya kuwa ba abin nan ba kamar ma'anonin sun ci karo da juna wani lokacin ba su ci karo da juna ba to kowanne ya ba kamata mu ba da misali ɗaya misali malamai sun yi saɓani a kalimata alƙuru jam'i ne na alƙar'u yawwa shin me ake nufi da shi wasu sun kace haila wasu sun kace kuma ana nufin da shi wato abin nan tsarki ina fata an fahimce ni yawwa kaga imamu malik da imamu shafi'i da riwaya daga ahmad ana nufin al-athar tsarki ake nufi kenan sai mace ta tsarkaka da tsarki za a lissafi imamu abu hanifa da wata riwaya ta imamu ahmad sun tafi cewa hiyab jam'i ne na haila ake nufi to kaga bai yiwa waɗannan da haila da tsarki ba ɗaya na ba kuma sun ci karo da juna kuma duk lafazin yana ɗaukar su to kaga yana daga cikin abin da ya sa malaman tafsiri suka yi sabani kada ka zo ka ce ama wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza kana son ka kamar ka abin ga kuma sabani na fiqhu ba sabani ne na aqida ba sabani ne na madarik madarikul ahkam an gane ko yayi ne za a yi a gano yadda hukunci shi waɗannan mutanen ba ba wai ba su tsoron Allah bane shi sun kai sabani imamu shafi'i ya yi karatu ga imamu malik ɗalibin shi imamu ahmad bin hanbal ya yi karatu ga imamu shafi'i ɗalibinsa ne amma imam malik shi bai yi karatu ga abu hanifa ba kamar yadda suke cewa to don haka malaman nan suna tsoron allah ba wai kawai son saɓani da suke ba sun kai saɓani mun gane ko dalili ne a akwai to wanga misali ne ni bayar na mushtarak mutadad siyasa sai ka zaɓi wanda ya fi rinjaye a wajenka kan wani zo ya ce an ɗauki kaza an bar kaza saboda jiran hika a zaɓi wani ra'ayi shi ya kus shi ma hice gana shi misalul mushtarak ghairar mutadad mushtarak ghairar mutadad wanda ya kawo ya kawo inda Allah ya ce inda ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard to ita au asalinta tana iya zakuwa littakhyiri ta ba da zaɓi an gane ko? kenan littakhyiri an ba shi shugaba zaɓi cikin waɗannan ya zaɓi guda yayi au yi sallabu au tukatta a yi arjuhun min khilafin amma imamu abu hanifa da imamu shafi'i sun tafi riwaya ta imamu ahmad au fil aya sun kace littafsiri wattab'idi rarrabewa ne su a wajensu sun ka ce faman haraba wanda ya zamanto cikin masu waɗannan ƙwatta turk haraba ya yaƙa wa ƙatala kuma ya kashe kaga laihi nau kenan biyu wa akhadhal mala ya karɓi dukiya laihi nawa uku sun ka ce to qutila sai a kashe shi kaga saboda ya kashe wa suliba kuma za a tsige shi saboda duk ya haɗa laifukan guda uku wa man qatala amma wanda ya kashe walam ya'khudh al-mala bai karbi dukiya ba ma'ana kashewa ɗaya ya gudu tana yiwa akwai dan ta'addar da za a tura shi don ɗai ya kashe wani an gane ko ko nawa gare ka ba zai karba ba ko kuma a'a ya kashe amma dukiyar ba ta dauko gare ba saboda lokaci ya kure mai to irin wannan kotila kashe shi za a yi wa man akhadha al-mala shi ko wanda ya dauki dukiya walam ya ƙatul bai kashe ba ƙuti'at ya duhu wa rijluhu min khilafi sun kafa hujja da hadisi wanda yake muttafaqun alaihi ne sahih bukhari da muslim la yahillu damu in muslimin illa bi ihda thalathin zinan ba'da ihsan kenan jinin mutum bai halatta ba sai da zinan ba'da ihsan in yayi zina bayan yayi aure ma'ana ya taɓa yin aure kuma auren da ya sadu da matarsa ba wai kawai aure haka ba shurutul ihsan akwai su aw kufrun ba'da iman ko kuma mutun ya kafirta bayan ya imani ya yarda kenan aw qatlu nafsin bi ghairi nafsin sun kace to kaga wannan hadisi ya ce jinin wanda bai kashe ba bai halatta a kashe shi ba sun kafa hujjar su kenan duk da yake irin wannan ana iya ce musu a'a jinin mutum na iya halitta da waɗansu sababba na wato da yace la yahillu amni makhsus akwai su abubuwa kaga yanzu misali duk da yake bai kawo wannan ba mu duba mu gani in muka duba bayan waɗannan shari'a akwai wasu abubuwar tabbatar man wajattu mu ya amalu amala qaumi lutin faqtulul qatila wal maf'ula bihi kaga dan luwadi shi ana shari'a musulunci kashe shi akai kaga kuma nan ba a kawo shi ba eh don haka nan amun ne makhsus ba sani ko mun fahimta ba to kaga wannan yana daga cikin dalilan sabanin malaman tafsiri in ka ji an ce sun yi sabani saboda harafin yana iya dauka fiye da ma'ana daya an gane ko ba wai don saboda a'a malamai su suna jin daɗin saɓani ba ne a'a saboda shi yaren da ko cikin kowane yare wata kalma zaka iske tana iya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya bal ma kalma na iya ɗaukan ma'ana guda amma in an kasa ta cikin wani abu sai ta ba da wata ma'ana wadda ba ita ke basuwa ba yanzu misali da hausa sai mu ce kai in an ka ce kai kowa sabi da kinuhi da kai da hausa to amma an ka ce kan dutse ko dutse an ka ce kan mutum kan kare kan jaki a kaga ba ɗaya ba ne miyarsa ta bambanta saboda izafar da an kai mata kenan kalima ko da tana da wata ma'ana idan aka saka ya ta da wani in ta zo cikin siyaki to dole sai hankalta masa yaƙi to shi kuma kai kanka a cikin duniya kai ɗan adam karan kanka akwai lokacin da al'amurra za su zo maka cikin rayuwarka kanka kai ta saɓani kai da kanka sai ka ce wallahi na rikici na rasa wanda zan ɗauka to kai da kanka ka samu sabani cikin kanka karan kanka kamar da malamai suke cewa bayan tana wani abu don Allah waɗansu abubuwa a rinka sara ana dubin bakin gatari Allah ya taimake mu yana daga cikin abin da ke sa malaman tafsiri su yi sabari cikin albabahithul lughawiyya waɗanda doktor ya kawo alhaqiqa wal majaz a ta yi cewa shin abu haƙiƙa ne ko ko majazi na almuhimmu su mu'tazila da jahamiyya da asha'ira da malamai da fiqh saura sun tafi cewa akwai majaz cikin lugha istimalin lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu waɗansu kuma sun kace a'a shi kawai babu wani haƙiƙa da majazi abinda akwai a cikin lugha al-mushtarak da al-mutawati kenan su duk inda kaji an ce majazi na sai ce a'a mushtarak ne ko kuma mutawati ne ba sani ko mun fahimta ba al-muhimmu waɗanda ba su yarda akwai shi ba sai sun kace wato yadda za a dauke shi a dauke shi cewa shi majazi istimalul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu ba shi bane kawai mushtarak ne ko mutawati ne kawai an ce mustarak sun yi tarayya ko kuma tawatsa sun haɗu an gane ko shi tawatsa bambanci shi da mustarak saboda shi tawatsa guda bai iya ɗauka an gane ko sai dai a haɗa su duka su ɗauka amma an ce guda ba zai ɗauka ba shi kuma an ce ishtiraki kowanne daga cikinsu ana iya ɗauka shi daban a bashi ma'ana dai tunda tarayya na sun kai ba sani ko mun fahimta ba istilahi ne na malamai to wannan istimalin na hakika da majazi duk da yake mun yi bayani kan shi ya kawo matsala musamman saboda malaman balaga sun yi zurfi sun zarfafa wajen istimalin majazi to amma su kuma malaman aqida sai sun kaga wannan ba za a ba shi ƙarfi sosai ba sai an yi hattara da shi saboda kai ya bata aqida to kaga irin wannan shi zai kawo zaka ga duk ayoyin da suke nuna Allah ya siffantu da wani abu musamman abin da zaka ga bayin shi suna da shi su ƴan mu'tazila da irin su almutakallimun da wasu balaghiyin sai ce a'a ba hakikanin shi ake nufi majazi na kaga inda an ka ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu man alaiha fan ko baka dan bane duk wanda bisa duron kasa zai kare wa yabqa wajhu rabbika fuskar ubangijin ka saura sai ce ba fuskar Allah ake nufi ba Allah gaba daya ake nufi to lalle tabbas dukkan ubangiji ake nufi amma wannan ba shi ke kore ba Allah yana da fuska sai dai fuskar tashi tana dan taliqu bi jalalihi shi Allah shi sai da take ba mu san kaifiyarta ba to duk irin ayoyi waɗannan na aqida da Allah yana da hannu ko Allah yana da ido an gane ko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbakum laysa bi a'war shi ko dajjal a'war ne yana da ido daya sannan kuma kilta yadayhi yaminun dukkan hannayen Allah yaminun na an gane ko ba a ce Allah bai da hannaye misali sai dai yana da hannaye taliqu bi jalalihi bai bayyana mu su ba don in ka ce Allah yana da ni'ima sai a ce to ai bal yadahu mabsutatani ni'imomin Allah guda biyu ne kawai ko bal qudratahu mabsuta tani kaga abin zai wannan fasara ba za ta yi ba shi yasa duk abin da Allah ya tabbatar maka shi ka tabbatar mishi da shi bayan ka tabbatar mishi da shi ka tsaya bakin inda ibin ka tsaya ina fata ana fahimta ta haka ne zaka tsira saboda abubuwa ne waɗanda in kai yi zurfi cikin kore su sai ka kore ma kai baka san Allah ba irin wanda Allah ya san kanshi duk abin da ka sani game da Allah abin da Allah na ya baka labari ko abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baka labari cikin hadisi ingantacce kaga ce laisa ka mithlihi shay babu abin da ke kama da Allah duk abin da tunaninka ya kai gare shi ka gano shi to sabanin Allah kenan don babu abin da ke kama da ubangiji sai ce kuma wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne kuma mai mai gani ne kenan ya nuna maka ba irin na halittun shi ba shi kenan sai ka huta kuma yaya abin shi ke Allah bai bani labari ba qat'u tam an idrakil kayfiyya inji Sheikh Muhammad Al-Amin Shankaiti muna ganewa to haka na dalibin ilimi zai yi ya tsira kenan kaga daga cikin abin da ya sa malaman tafsiri suka yi sabani akwai istimalin hakika da majazi kuma mun haɗu yadda aka mu'amala da irin wannan ko da ka ce majazi a sunan shi ko ka ce uslubun min asalibil lughal arabiyya ko ka ce mushtarak ko ka ce mutawati shi dai ka kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ko abin da manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi amma za ka yi imani da abin nan ya tabbata ga Allah yadda ya dace da Allah amma ban san kaifiya ba bas in kai haka ka ciya mun gane wannan da kyau daga cikin mabahis wannan ya kawo shi mabahis lugawiyya kuma ana iya shi mabahis usuliyya al'umumu wal khusus malaman tafsiri suna iya yin saɓani kan umumin aya da khususinta wasu sai cewa ga aya an yi taksisinta wasu fi cewa a'a babu abin da ya khassasa ta muna ganewa ko malam ya bada misalin nikahul mut'a auren mut'a wanda yan shi a harin suna akan shi duk da yake riwayoyi daga aliyu hadisin da ma an ka haramtar da mutu'a aliyu na ya ruwaito shi an gane ko kuma riwaya ibn abbas da ake cewa yana jawazin nikahul muta shi da kanshi an yi riwaya ya ce abin nan haramun ne amma hanya ce wadda za a sa matasa cikin shi'anci sai mutum ai mai mutu'a da mace mai kyau misali ya shi'a kaga in wani ya ga mace wadda ta kai ta kawo an kai ce to zai aure ta auren sati biyu ko auren sati daya shikenan hanya ta ta shiga shi'anci ko da ma bai shiga shi'ancin ba dai yana cewa bari dai tun da dai abin da ya sunan aure na ba zinata ba da shi dan hwada eh shi dan hwada to Allah ya kyauta to almuhimmu shi malam ya kawo wannan misali yake cewa kenan su abubuwan da suke nuna cewa ana yin mutu'a sun zama to'a amma mansuha ne in ka diba imam muslim ya kawo nikahul mut'a daga farko an halatta shi daga baya aka haramta shi daga baya aka sake halatta shi sai aka kuma haramta shi marratayn kenan an gane ko kenan yanzu abinda za a dauka in ji malam misalin da ya bayar ko mu ce a'a shi nikahul mut'a mansukh an riga an yi nuskha din shi har abada ko kuma a ce mukhassis ne hali ne na shada'id da sun musulmi sun kai zama cikin su sai an ka yawwa an kai musu ruksa matsayin ruksa yake ina fata an fince ni yawwa don haka fahiyya mansukha aw mukhassasa an keɓance ta sai can da amini yanzu kuma daga baya aka zo sai aka yi taksisin shi daga baya kuma aka yi tahrimin shi ko ko an kai taksisin shi da cewa hari ne da darura da yazzo shikenan wannan ya kawo shi almuhimmu da duk inda ta kai ta kawo inda ke son in ce ana iya samun sabani tsakanin malaman tafsiri wajen bainal umum wal khusus kuma bayan an samu sabanin sai an diba ma adilla na shar'u wani na magana sai ta shi karhi tunda wani yana iya kawo mukhassis ya zama to mukhassis ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba sai kamukin shi zama matsayin shi wani kuma shi na kawo mukhassis wanda mukhassis ne wanda shari'a ta yadda da shi muna ganewa ko yawwa ta haka yana da kyau mu fahimci wannan daga cikin dalilan sabanin malaman tafsiri akwai al-mutlaq wal muqayyad in an ce mutlaq shine nasi wanda yazo sakewa wai an gane ko ma khala min al-qaid fi al-lugha an gane ko a cikin kuma usulul fiqh huwa al-lafz ad-dal ala madlulin sha'in fi jinsihi mun yi bayanin wannan lafazin da yake nuna wani abu wanda ya yadu a cikin jinsinsa misali yawwa wasu kuma sun ce al-mutlaq shine addalu ala al-mahiyya bila qaidin abinda ya nuna mahiyya abu hakikanin abu bila qaidin ba tare da an sami shi qaidi ba al-muhimmu dai akwai maganganu na malamai to al-muqayyad kuma huwa al-lafdhu dal ala al-muayyan an gane ko abinda ya nuna wani abu wanda an tantance shi aw ala wasfin madluluhu mutlaq bi sifatin za'ida ko ko abin da ya nuna abu mutlaqina amma mutlaq bi sifatin za'idatin alayhi sai an ka kara mishi sifa kaga in nace rajulun mutlaqun ne to sifan nan sai ta zo bayan shi za'idatin alayhi sai ta ce kadhibun kaga wannan nayi nayi kaidin shi nayi takayyidin shi to almuhimmu malamai kuma suna da mazhabobi guda hudu wajen ko mu ce akwai alaka tsakanin mutlaq wal muqayyad kusan guda hudu ko guda biyar an gane ko shi malam guda biyar ya kawo an yattahid al mutlaq wal muqayyad fi sababi fi al hukmi was sababi ma'an hali na biyu an yakhtalifa fi al hukmi was sababi ma'an hali na uku an yakhtalifa fi al hukmi wa yattahida fi sababi hali na hudu an yakuna al itlaq wat taqyid في سبب الحكم والموضوع والحكم واحد سنة هالي نبي أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب نفتا أم فهمتين to kaga wanda galibi ba a cika kawowa ba irin wannan an yakuna al-itlaq wa taqyid fi sabab al-hukmi an gane ko wal mawdu' wal hukmu wahid kamar inda hadisi ya zo na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min almuslimina to shine fa qayyidat sadaqatul fitr huna an takuna min almuslimina kaga an ce sadaqatul fitri daga musulmi ma'ana daga kowanne daga cikin musulmi ta tabbata gare shi wa utliqat fi hadith al-akhar أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حرا أو عبدا صاعا من شعير وصاعا من تمر to kaga nan sai ce an kulli saghirin ina fata an fince ni to wanga shi ya kawo shi amma galibin malamai ba su kawo shi ina fata ana fahimta ta domin nan kawai can an yi itlaqi na nan an yi taqyid eh amma duk zakatul fitr ake nufi kaga su eh, nan eh, an yakuna al-itlaq wa taqyid fi sabab al-hukm wal mawdu'u wal hukm wahid kenan itlaqin da taqyidin suna cikin sababin hukuncin ne ba su da alaka da mawdu'in shi mawdu'in guda ne hukuncin guda ne to wanga shine hali na biyar da ya kawo wanda galibin malamai ba su ka kawo shi ba ala ayyati hal ina an ka samu sabani game da qadiyya ta al-mutlaq wal muqayyad a wajen malaman tafsiri misali inda Allah subhanahu wata'ala ce a cikin shaidu na bashi wastashhidu shahidaini min rijalikum ku shaida ma mazaje guda biyu amma ya kashi mutlaq wajen shaidu na saki da maido mace sai ce wa ashidu zawai adilin minkum ko ba karan bane to yanzu kaka za mu yi haka cikin shaidu na wasiya ta kan hanya idan mutum ya mutu ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyya hina alwasiyyah ithnan zawa adilin minkum aw akharani min ghayrikum to yanzu ya za a yi da wannan kaga nan an ce adillai guda biyu to idan muka duba duk da yake can itlaki ne nan kuma abin nan ne nan ya ce haitu zahaba jama'atu abu hanifa wa jama'atu min ashabi ila adam al-i'tibar al-adala fi shuhudi fi talaqi wal amwali wasu sun tafi cewa kenan daga cikin mutanen hanafiya ba a ba sai an kafa shaidu ba ba a shartanta adalci fi shuhudi a cikin shaida wa talaq fi talaqi a wajen saki duk da yake ina ganin fi talaka din nan ban sani ba ko sun faɗi shi tun da qur'ani ya ce wa ashidu da bai adil minku ala ayyati hal shin ayoyin da sun ka ce wastashidu shahidaini min rijalikum shahidan ya ce bai yi kaidin shi ba nan kuma ce wa ashidu da bai adil minkum wasu sun ka ce a'a shi shaidu na bashi ba sai masu adalci ba wasu sun ka ce a'a sai masu adalci ba sani ko muna fahimta ba to ya kawo wannan saboda can mutlak da muqayyad ne ba sani ko ana fahimta ta ba yawwa kaga kenan su hanafiya sun tafi cewa wajen shaidu na dukiya ba sai adili ba wajen bashi ana ganewa ko yawwa amma jamhur sun kace cewa a adalci ai tunda ana son a a a tabbatar da haƙƙina in ba adili ba ai aikin banza ko ba haka dan bane dan dalilin kafa shaidu ai don saboda ka haƙi shi tsotar ta ne to koyi an ka faɗa mutumin banza magana ai kaman ma ba faɗi ba an yi makare wanka in ji malam bahaushe mun gane ko balma idan an ka duba ana iya ganin cewa ma cikin waggama ayat akwai kaidi a cikin ta malam abdullahi eh da yace wastashidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani sace mi mimman tardawna min ash-shuhada wanda kun yarda da su daga cikin shaidu kaga ga in ba a yarda da mutum ba ai ba adili na ba eh kidan kaga sai zaman to maganar jamhuru ta hai karhi wallahu a'lam eh dalili na shidda wanda ke sa malaman tafsiri su yi sabani wanda ya ka cikin al-mabahithul lughawiyya tunda suna da alaka da lugha kuma suna da alaka da usulul fiqh al-mujmal wal mubin al-mujmal lafzin da yazo dunkule sai al-mubin al-mubin in ka ce almubinu bil kasri in an ka ce bil kasri kenan ana nufin ismul fa'il almubin ake nufi in an ka ce almubin bil fathi ana nufin ismul maf'ul shi yasa zaka sun ce bil fathi ko bil abin nan bil kasri amma in ka ce almubayyin an huta ko almubayyan tunda shi ana iya bambanta ismul fa'il da ismul maf'ul to ya kawo ta'arifin almujmal wal mubin wanda can lokacin da mun kai bayani a cikin dirasatun fi usulul tafsir mun yi ta'rifin su kuma duk malaman usulul fiqh da usulul tafsir sun yi ta'rifin al-mujmal kuma sun yi ta'rifin al-mubin kenan ba sai mun tsaya mun abin nan ba ina fata an fahimta yanzu abin da zamu kawo shine cewa kamar yana daga cikin abin da ke sawar a samu sabani wajen malaman tafsiri an gane ko yana daga cikin abin da ke sawar malaman tafsiri su samu sabani to to yan akwai shi daga cikin abin da ke sa malaman tafsiri su samu sabani yanzu sai a zo zuwa ga misalin da za a bayar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin me ake nuhi da haqqahu waɗansu sun ka ce azzakatul mafruba zakka wadda an ka farlanta ta at-tamr wal hab an gane ko to wasu kuma sun ka ce abinda ake nuhi da shi a'a annahu haqqun fil mali an gane ko haqqun fil mali ghayra as-sadaqati al-mafruba ba zakka ta wajibi ake nufi ba muna ganewa sun ka ce da Allah subhanahu wa ta'ala laisa bin zakati kenan ɗaya daga cikin ata ɗaya daga cikin magabata ce laisa bin zakati walakin yut'imu man hadarahu sa'ata haslihi zai ce ma'ana ba a tantance kadarin da za a bayar ba sun ka ce yu'ayyidu hadha hadithu fatima bint qais qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an zakati fa qala inna fil mali haqqan siwa az-zakah ya ce akwai haƙƙi a cikin zakka ba wanda ba zakka ba kenan ba dole ba sai zakka rawahu marfu'an wa mawqufan an yi ruwaito shi imamu tirmidhi ya ruwaito shi mawqufan mawqifi ba na ya tsaya akan sahabi marfu'an kuma ya daukaka wa waqfuhu ala sha'bi asah kenan dai wannan hadisi dai akwai sabani kan shi ala ayyati hal ثم تلا هذه الآية في البقرة سنن من زال الله صلى الله عليه وسلم يكرم تونا آية بيان يوم بياني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب to almuhimmu dai shi alhaqqu mujmal ne Allah bai bayyana shi sai sun kace zakkan wajibi ake nufi sun kace a'a ba zakkan wajibi ake nufi ba duk inda ta kai ta kawo anan akwai abu guda da ya kamata mu fahimta an gane ko shine cewa eh me yasa aka samu sabani dalili na farko lafazin ya zo mujmal a dunkule shine dalili na farko dalili na biyu shine cewa ita zakka an ce an farlanta ta a madina ba a makka ba shi yasa dukkan ayoyi da sun kazo sun kai bayanin zakka a makka sai su ci to kenan ba waccan ta ba kamar misalin wanda aya ta cikin suratul an'ami wa atu haqqahu yawma hasadihi da aya dake cikin suratul mu'minun inda Allah ya ce wallazina hum lizzakati fa'iluna dan suratul mu'minuna makkiya ce muttafaqun alaihi sannan da ayatu fussilat ita ma makkiya ce wa wailul lil mushrikina alladhina la yu'tuna zakata muna ganewa sai suka ce to duka makkiya ne kuma a Madina dai an ka farlanta zakka sun ce a'a kenan nan ba zakka ake nufi ba waɗanda sun ka tafi cewa zakka ake nufi sai suka ce a'a can da an farlanta ta amma an si bakinta yadda za a rabonta irin yanzu shine ba a bayyana ba sai aka bari sai da aka ce Madina sai aka ce to kaza kaza za a bayar in dukiya ce ta kuɗi in dukiya ce ta abin noma in dukiya ce ta dabbobi ga yadda za a bayar kenan sai shi zamanto bayyana tantance abin da za a bayar sai a Madina amma farlanta ta a Makka ne su ko da suka ga a'a waccan zakka ko ta koma zakka lughawiyya annama wa tahara shine wato annama wa abu ya habaka ko ko tazkiya ka tsarkake kanka kenan in kana bada sadaka kamar kana tsarkake rayuwarka ne ina fata ana fahimta ta tunda asalin hawwaccen zakkan ma Allah ya nuna tsarkake dan adam take yana daga cikin dalilan da suka sa aka farlanta ta khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim eh a wajen su abu na gaba shine wato daga cikin asbabu na ikhtilafin mufassirin na bakwai kenan wanda shi ustadu doktor sa'ud bin abdullu farisan ya kawo cikin mabahisin lugawiyya ya kawo shi ne cikin luga saboda yana cikin dalalatul alfaf duk da yake kuma yana daga cikin abubuwan da suke da alaka da usulul fiqh al'amru wan nahyu ana emun samun sabani a wajen ulama'ul usul ta fuska al'amur wan nahyu wanda shi ma zai shigo cikin tafsiri tunda cikin qur'ani akwai al'awamir wan nawahi in zaka karatu kan wannan mas'ala sai kai ta'rifin amr lughatan wa istilahan kai ta'rifin nahyi lughatan wa istilahan sannan kuma siyagul amri da siyagul nahyi sannan al ma'ani allati yani taqtadiha hadhihi as-siyag ina fata an fahimce ni to kenan malamai sun yi saɓani game da al'amru wan nahi al'amru a wajen jamhur yufidu al-wujub sai an samu karina ta mai da shi akan nadu sannan annahyu shi ko asalin shi at-tahrim sai an samu karina sarifa wadda ta mai da shi zuwa ga karaha amma shi ibn hazm wanda yake dan zahiriya ne yana bin mazhabar dawud zahiri ya tafi cewa annal qarinata la tasrifu al-amra anil wujubi wala an-nahyi an at-tahrim bal la budda min nassin aw ijma'in su a wajen zahiriya zan ci a ce a'a ko ta karina in dai ba nassi na ba ko ijma'in malamai su ba su yadda ko ta karina wadda ba su ba ina fata an fahimce ni to wannan misali da bamu yasa malaman tafsiri suka yi sabani misali wajen rubuta bashi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu nan kaga uktubuhu umurnina da kuma wal yaktub bainakum katibun bil katb wal yaktub bainakum katibun bil adl da kuma falyumlil da wastashhidu duk umurnina to kenan kaga a wajen jamhur su sun tsaye cewa umarni ne amma ba na wajibi ba inda an ka ce faktubuhu da wasu tashidu sun ka ce linnadbi ne na istihbabi hujja su sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sun kasance suna yin bashi da junansu ba sa rubutu kuma ba sa shayarwa an gane ko yawwa kuma ko wannan zamani sai ka iske mutum ya baka bashi ba sai ya rubuta ba sai ya wani abin nan ba sannan suka ce dalilin da yake juyar da shi zuwa ga wajibci cewa akwai tsanani in an ce duk bashin da za a yi sai an rubuta mala abdullahi ita ko shari'a an samkar da ita ne don sauki yuridullahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr an gane ko to kaga yanzu wallahi in zo nace yana son bashin dala biyar kace sai an rubuta an kashe du bashi karami da babba mala abdullahi ai kaga yawwa to kaga ashe sabanin malaman tafsiri a fassara ayar ya samo asali daga mafhum al'amur a wajensu kuma hani ma in yanzu cikin ƙur'ani shan hanin nan na taharimi na koko na abin ga na karahiya na to kaga wajen jamhur ana edibin wata karina amma su wajen zahiriya sai ce su bu da wata karina ba inda ba nassi na ba yazo ko ijma'i saboda su bu da qiyasi ba sai kuma a ban ji ba ban ji ba ina yake inda mi? eh to yanzu shi sai an yi takhrijin shi tunda suke sarrafa Hassan inna hadha ad-din matinun wannan addini yana da karfi an gane ko ma'ana abu matin shine abu mai karfi fa awghil fihi bi rifqin ka shiga cikin shi da sauki shine awghala walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu ba wanda zai tsananta maka shi game da addini sai addini ya rinjaye shi an gane ko yawwa shi walan yushadda dinu ahadin ba ma imamu ahmad da ya ruwaito shi ba abu na uku sai an nasku wal ikhtilaf fiha shi an nasku in zaka karatu kan wannan mas'ala an nasku lughatan wa istilahan da an nasku fi ahadi tabi'in as-sahaba wat tabi'in qadiman wa hadithan da dai bayani kan nasku da qawaidun nasakh da fawaidun nasakh da turuq ma'rifatun nasakh da annasku inda al'usuliyin ina fata an fahimce ni da hikmatun nask da anwa'un nask naskul qur'an bil sunna wa naskul sunna bil qur'an ba sani ko mun fahimta ba to duka wannan mala abdullahi yana daga cikin abin da ke sawa ana samun sabani a wajen malaman tafsiri muna ganewa ko to madalla akwai abinda zai kawo sabani misali kaga naskhul qur'ani bis sunnal mutawatira ayi naskhun nasi na alqur'ani da sunna mutawatira kaga an ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayni wal aqrabin wannan aya ta nuna an wajabta ni wasiya amma sai an ka ce la wasiyata liwarithin kaga an shafi kaga hadisi ya zo ya shafe hukuncin da ya tabbata a cikin aya misali kenan naskhu sunna bil qur'an ita ma sunna qur'ani yana shafe ta kamar baitul maqdis babu ayat da tace manzo Allah sallallahu alaihi baitul maqdis amma sai aka samu ayat da tazo tace a daina dibin baitul maqdis kaga wannan yana bada wannan misali ala ayyati hal misallai ne muke wato bayarwa game da wannan mas'ala an gane ko yawwa to wata aya sai kaga wasu malamai sun ce mansukhiya ce wasu ce a'a tana nan muhkama tana ci gaba da aikinta to yana da sun ta abin da sa samu sabani sai a duba a ganin shin ta shafe ta kuma ta shafe ta misali kaga ayat tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wasu malamai suka ce wannan aya ta ce a ji tsoron Allah eh ya gurgurdin ji tsoron Allah kenan sai an kai matuƙa sai an ka ce wannan aya mansukhiya ce an shahe ta don Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya gurgudu to wasu kuma sun ce a'a ita waccan haƙa tuƙatihi tana matsayin mujmala ba ta haɗi daidai inda za a tsayawa ba waccan kuma sai ta zama mu bayyana ta bayyana fattakullaha mastata'tum kaga akwai sabani na malamai a ƙarƙashin wato wannan matsala kuma in mun ka duba suratu taghabun wasu malamai suna ganin makkiya ce to in makkiya ce kenan ita fara sauka to kenan babu zancen nasku tun da wagga cikin ali imran cikin madaniya ce shi ko wanda za a cewa ya shafe dole shi zai zo baya to amma in mun dauki ita suratul taghabun sai in mun ce makkiya ce amma ita wagga ayat madaniya ce shi kuma wanda yana buƙatar dalili fattaqullaha masata'tum kuma in mun dauki cewa suratul taghabun madaniya ce akan fadar wasu to shin madaniya ce amma fattaqullaha masata'tum shin makkiya ce koko ita ma dai aya ce madaniya tun dole sai an duba ana iya samun aya makkiya cikin sura madaniya ana iya samun aya madaniya cikin sura makkiya to ko mun dauke ta madaniya ce wacce ta fara sauka ali imran ta fara sauka sannan wacce ta sauka ko ko wacce aya ta fara sauka sannan ta ali ta sauka duk dai inda ta kai ta kawo kaga dai wasu ce mansukhiya ce wasu ce ba nasko na an kai ba bayani na an kai shi na daga cikin abin da ke samu malaman tafsiri su samu sabani ba wai don saboda kawai wani na so ya saba wani ba a irin yadda ta'assub yake sawo yanzu wani ya saba ma wani kawai ba wai don saboda addini yake kallo ba an gane ko shi dai addinin bai dame shi ba ya zai iya saba ma wani ya ji daɗi shi shi ne abin da ya dame shi Allah kai muna tsari to yanzu yana daga cikin abin da ke sawa a samu sabanin tafsiri malam ya kawo misali mawaqiful mufassirin min qadiyati al-aqli wa fahm al-mutashabih malaman tafsiri yadda suke kallon qadiyatul aql qadiyya ta hankali wa fahimil mutashabih da kuma fahimtar mutashabih ya dai ake fahimtar su wannan yana cikin abin da sa an samu sabani kidan qadiyya biyu ce an yi sabani ma shi hankali ina na yake ta'rifin sa da farko shi me ake nufi da al-aql ta'riful aql sannan kuma ina ne yake shi hankali zance mafi inganci hankali yana cikin zuciya don Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha Allah bai ce azhanun ya'qiluna biha ba sai dai a ce a ita kokolwa tana aiki tare da zuciya kamar yadda sauran gabai suke aiki eh amma su yan falsafa sun ce cewa hankali cikin kokolwa yake to don haka ba mu bin dan falsafa mu bar qur'ani ko hadisi wanda ya inganta za mu bar shi ba mu dan falsafa al-muhimmu manzilatul aql min ash-shar' su mu'tazila yuqaddimuna al'aql ala nas ban sani ko ba fahimta ba suna gabatar da hankali akan mi akan nassi wanda shi hankali aikin shi ya gano nassi ba ya shiga gaban nassi ba to shi yasa za ku ga sun samu sabani tare da ahli sunna misali kaga mu'tazila suna inkarin aljannu akwai sheikhin mu'tazila kira Ibrahim an-Nazzam ya nuna wato ankara ba'dahum zuhurul jinni lil insi sun yi inkarin aljani yana iya bayyana ga dan adam su bu su yarda ba alhali ko aljani yana iya bayyana ga dan adam kamar yadda yake bayyana ga waɗansu waɗanda Allah so ya bayyana gare su ban gani ba sun kace ai ayat Allah ce innahu huwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ai ba ta inda ba ku ganin su a nan yana magana ne kan qadiyya amma asalin aljani ba a ganin shi amma nasoshi in ka diba suna nuna aljani lokacin yana bayyana haye magana a gan shi ko ba karan bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so shi daure wani aljani cikin ɗaya daga cikin bangayi na masallaci har ku zo ku gani shi sai ya tuna da addu'ar da annabi Sulaiman ya yi rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab kaga sun gabatar da hankalinsu akan mi akan nassi shi yasa sun kace ba a ganin su yawwa in ka diba wannan hadisi ne na Abu Huraira an gani ko yana cikin abin nan sahihul bukhari inda yace inna ifritan min aljinn tafallata alayya albariha liqta alayya as-sala fa amkanani Allah minhu ila akhir alhadith sannan kuma kaga mu'tazila saboda suna gabatar da hankali akan nassi sun kai inkarin sihiri sun kace sihiri la haqiqata lahu wa inma huwa takhyilun wa sha'waza sun kace ai sihiri bai da tasiri sun kace yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a alhali ko sihiri yana da tasiri wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah sannan sun kai inkarin al'ain al'ain shine wato kambin baka ko ko ido ko baki duk ana faɗi aga wannan ba su da hujja domin ya tabbata a cikin hadisai amma saboda suna gabatar da hankali akan nafsi shi su ce babu shi gashi na haina cewa hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da akwai abinda yake walau kana shay'un sabiqan alqadra sabaqathu al'ain an gane ko wa idza tughsiltum faghsilu idan an ka nemi ku yi wanka ku yi wanka ma'ana wanda an ka sanar da wannan ciwo in an ce yayi wanka saboda a zuma mu mutumin ruwa to kai ya ce bai eh dan ka a ce mishi mayi na ka san tsoro suke a ce mutum mayi na hadisin yana cikin sahih muslim yana daga cikin abin da yasa an kai sabani tsakanin ahli sunna da mu'tazila wajen tafsiri gabatar da hankali akan nassi shine kursiyu inda an ka ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh sun ka ce babu wani abu kursiyu huwa min babu takhyil wai kamar khayal ne aw tamthil ko ko misali sun ka ce al kursiyu ba kursiyu ake nuhi ba inna ma yuradu bihi tamthilun wa takhyil lil azamati faqat sun ka ce ana nuna girman girman Allah na kawai sai an ka ce wasi a kursiyuhu samawatul ard wasu kuma sun ka ce a'a kursiyuhu ilmuhu ilmin Allah ne ya yi lokaci san mai da kasai wasu sun ka ce wasi a kursiyuhu mulkuhu mulkin Allah ya yi roci san mai da kasai to kaga wannan hayaniya ce irin tasu muna gane ko babu dalili akan wannan sai mas'alan mu ta karshe wanda za mu tattauna a kanta shine cewa al-muhkam wal mutashabih fahimta shi shin ana fahimta shi ko ba a fahimta shi kuma in ma za a fahimce shi to akan wace mas'ala kakane za a yi a fahimce shi waɗanne ƙa'idodi ne za a bi Allah ya zancin Qur'ani dukkan shi muhkam ne kuma ya ce dukkan shi mutashabih ne to muhkam nan yana nufin dukkan shi wato yana cikin hikima yana tattare da hikima mutashabih kuma ya kamance shi ne da juna ta fuskar balaga amma wani wuri sai ce sashen shi muhkam ne ma'ana ana fahimtar sa minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabu wa ukhra mutashabihat su kuma mutashabihat wadanda ba a fahimta sai an kuma zuwa ga muhkam to wajen al-muhkam wal mutashabih ka dibi littattafai na malamai akwai maganganu daban-daban bi ake nuni da al-muhkam al-mutashabih duk inda ta kai ta kawo wasu sun kace al-muhkam shine abinda Allah kadai ya san shi masta'sara Allah bi ilmihi shi yasa suke tsaya wajen wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wasu sun kace a'a shi muhkamul mutashabih al-mutashabih al-mutashabih sun kace Allah dai na san shi shi kuma wadansu sun kace a'a al-mutashabih shine abinda yake rikitarwa Allah ya san shi kuma bayan shi saura sun san shi inda Allah sanar da su kamar ayat da za ta rikice maka sai ka koma wani malami sai ya ce maka abin da ake nufi da ita su ko sai cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm duk inda ta je ta kai ta kawo babu matsala domin abinda Allah ke banta da sanin shi ba yadda za a yi wani ya san shi kenan nan sai ka tsaya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai abubuwan da na mutashabih ne amma ya sanar da wadansu bayan shi sai kai atafi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm mun gane ko kenan sai zai zamanto in mun ci Allah kaɗai san mu ta shabe a wancan min masta asarar Allah bi ilmihi sai ya zamanto alwawu wawul isti'naf magana ta ce kasan na an ka dora amma in mun ka ce a'a sun sani sai ya zamanto alwawu wawul atfi mun gane ko yawwa to maganganu na maganganu na malamai na al-muhkamul mutashabih kadiba cikin usulul fiqh da littafan tafsiri musamman dai karkashin ayat mi ake nuni da almutashabihat maganganu ne suna da yawa in ka diba cin al-itqan fi ulumil qur'an wato zaka ga maganganu da malamai sun ka kawo game da abin da littafai na ulumul qur'an duka zaka ta ganin wajen muhkam wal mutashabih babi ma ake kebanci mishi an kawo hikimar da ta sa Allah dukkan qur'ani bai zamanto muhkam ba sai ai tambaye to me yasa Allah bai yi wannan ba a akwai hikimomi daban-daban eh domin akwai sabkar da qur'ani ai akwai jarabawa ciki ko ba karan bane kuma wasu nan na za su samun fifiko akan waɗansu bayi dan za su ɗauki lokacin su su bayar don yi littafin Allah hidima wani kuma babu ruwa ne da yi littafin Allah hidima to su mu'tazila wajen ta'awilul mutashabih mazhabul mu'tazila taqdimul aqli ala sam'i sai su gabatar da hankali ala sam'i nan an ce sam'i ana nufin ji ma'ana dalilin da an ka jiyo ana nufin alqur'ani da sunna dan riwayoyin suna an kai shi ma manzo sallallahu jin qur'ani na an karanta mai sannan ya haddace shi dan mu gane abin da kini ala sam' wa tahkimuhu fi kulli shay'in sai su gabatar da hankali akan komai to wannan kaga zai sa dole a samu sabanin tafsiri an gane ko da su da mu'tazila da yan shi'a zaga su ma suna yin wannan kaga shi yasa wajen galibi wajen sifofin Allah da ayyukan ubangiji in an ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa misali sai su ce istaula ba istawa ake ni ba a ce Allah da ita kan al-arshi saboda sun gabatar da mi sun gabatar da wato hankali akan nafsi wanda kuma hanya ce ta halaka Allah kai mana tsari yawwa to ƴan uwa wannan shine karshen abinda zamu kawo cikin al-mabahith na asbab ikhtilaf al-mufassirin sai darasin mu na gaba insha Allah sai mu zo zuwa ga al-asbab al-khassa li ikhtilaf al-mufassirin wanda yake bantu ne daga wato sashen masu tafsiri wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh